أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na daura na wannan littafi na kitabu shari'a na al'imam al'ajuri rahimahullahu ta'ala in ba a manta ba muna cikin babi mai magana akan dammul khawariji wa su'i mazahibihim mun za mu tashi asar na 44 inda yake cewa qala muhammad ibn al-husayn hadhihi sifatul haruriyyati وهم الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية فقال إذا, قرأ إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عانى الله تعالى فاحذروهم وفي رواية سماهم الله فاحذروهم طيب أحمد أبو أحمد يا قباته هارون ابن يوسف نعم أيوة المقراضي طيب حدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب قالت فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المثنى بن أحمد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأخر متشابهات قال أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها, أنها لهم أصابوا فيها الهدى ومما, تت ومما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله قول الله قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة, فهؤلاء الأئمة مشركون هكذا يقولون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية yata'awwalun bi ma'ana yuharrifun karkatar da ayar suke daga ma'anarta sinarin na da rauni saboda ibnu abi ibnu lahi'a abdullahi ibnu lahi'a al-hadran da kasance da'ifun ne fi hifdhi قال وحدثنا أبو بكر بن عبد المجيد قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر أنه قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم قال ليس هم بأشد اجتهادا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة ya dage cikin ibada in akan ƙarya yake ba wani kara da za a yi mishi akan bata yake قال وأخبرنا عبيد الله بن صالح عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن البصري وذكر الخوارج فقال حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون أقول جيتسكي شيني حيارى kuma cikin maye suke maye na bid'a kun san bid'a tana da tata mayan kan kaga dan bid'a yana taba rabare kaka wani rude ta kuma kai mamaki jiya bid'a ce kawai ta jashi tana da kaji hayara sukara inda al-hasan ibn abi al-hasan al-basri mata kana wafatu 110 110 ثقة ثبت إمام حافظ لكنه يدلس يدلس وني تدليسي ماذا الحسن البصري كده البزار يا أنبتا سيتي حدثنا أبو هريرة أنا نفهم حدث أهل بلدنا مع جلالته وفضله أما لينا تدليس قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين na ta bincike ba wancan ibn shahin ne mai tafsiri ba wanda yana bukatar da a kara nazari a sami alamatu sa'a قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا المعلى بن زياد قال قيل للحسن يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة خريبة محلة عند البصرة فقال المسكين جوا الحسن المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه yana ganin banna ya ga ba zai iya kyalewa ba sai yayi magana to magana shi ta fi banna zama banna ta fi banna zama banna dan in munkari zai jawo abin da ya fi shi muni bara a bashi dabiti ne gurin inkarul munkar kar ya haifar da munkarun afda'u aw ashna'u qala muhammad ibn al-husayn yace fala yanbaghi liman ra'a jihada kharijiyyan qad kharaja ala imamin adlan kana al-imamu aw ja'ira aw ja'ira bai kamata mutum ya ga wani kokari da wani bakhawarije zai yi wanda yayi mawa shugaba tawaye shugaban nan ko na kwarai ne ko na bangare har yanzu mutane taurin kan tsiya sun kasa gane sai ai shugabannin suna zalunci ai dama kan azzaluman ake magana ai hakuri an azzalumin ake magana azzalumin shugaba ya yi zalunci ka yi haƙuri a kan zaluncin shi in kana da damar yi mai nasiha kai da shi ka yi in ba ka da dama Allah ba zai kama ka da laifin abin da ya yi ba amma zai kama ka da laifin ka ƙi mai biyayya fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla saifa shi khariji din واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة da iya zama an yi kutarra kar a rudu da yawan karatun qur'anin shi doguwar sallar shi wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfazihi fil ilmi duk kwarewa shi duk bajinta shi a ilimi idza kana madhhabuhu madhhab al khawarij in dai tafarkin khawarij ya dauka to wannan ba a ba a ainihin ruduwa da shi وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين حديثا لسكروة خوارج قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر وتجمعنا الونسان قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو يعني مسكنا ومكيا واجتهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرف هذا قالوا يا رسول الله نعته كذا وكذا سيسك سبا تاشق النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أع- ما أعرفه يتي بيغاني شوى فبينهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا هذا يا رسول الله فقال ما كنت أعرف هذا هذا أول قرن رأيته في أمتي إنه ب- إن إن به لسعفة من الشيطان م? لسفعة أو لسفعة من الشيطان قال فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام النبي بما يد سلم إيه mutanen suka amsa sallama daga hujjar ahlus sunna da suke cewa ba su amsa sallaman wa dan bid'a dan dan bid'a muhtarik ba miskini ne rike carbi ba muhtariki a cikin bid'a wanda ya yarda da ita radiya biha dinan ba amsa mishi sallama ballantana ma kai ka mai dan shishigi shishigi ne wa saka saka kun gani sai ce ne mutanen suka mai da wa suka mai da sallama radda alaihi alqawmu salama fa qala qala fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nashattuka billah da sai da hujja kan shi هل حدثت نفسك حين طلع حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك أسوي قارة تبتر دو تصفة خوارج وانا حديث ياتي تعجبهم أنفسهم متاني ما سجيجي دكانس بني يكي أمباشي بابا قوة قال اللهم نعم سجياب قوة قال فدخل المسجد يصلي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قم فقتله فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي فقال أبو بكر في نفسه إن للصلاة لحرمة وحقا سلنا درجة تنادى وتألفرما ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول دي إن جئ مشاورة النبي قال فجاء إليه فقال له أقتلته قال لا رأيته قائما يصلي ورأيت للصلاة حقا وحرمة وإن شئت أن أقتله قتلته قال لست بصاحبه بشكوي بأناك ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم لعمر اذكر يا عمر فاقتله قال فدخل عمر المسجد فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد قال فانتظره طويلا ثم قال في نفسه شما عمر ده من كرك جانش عمر كدوكا شي كوجي إن ده كغنش جيني آه إن للسجود لحقا yace inna lisujudi la haqa walau an ista'martu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna da sayti su faqad ista'marahu man huwa khairun minni ai yaga waqfar da abubakar ya ya tsince kanshi sai ce abubakar ya nemi izinin annabi ina gani bari da in ƙara neman shawara shi qala fa jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala aqataltahu qala la ra'aytuhu sajidan wa ra'aytu lisujudi haqqan wa in shi'ta ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an aqtulahu qataltuhu قال لست بصاحبه قم يا علي فاقتله أنت صاحبه إن وجدته هذا شرط إن وجدته قال فدخل علي كرم الله وجهه المسجد أجالي كان كرم الله وجهه wanga daga taba'a ne daga taba'a ne ba daga ajuri ba ne ba hada ma abu an gane ko da lafazin karrama Allah wajahu kurkushin shi an ci ne ina ne wata nuska akwai kai mana nan ma akwai ba mamaki ya jara ala alsinati lalle ba a cewa mutum dan shi'a dan ya ce karramallahu wajahu ya ce musu amma abin da yafi yanda ka ce ma Abubakar da Umar da Uthman radiyallahu anhu shi ma sayyidina Ali ka ce radiyallahu anhu ina shine sunna ta magabata wasu magurin Ali sai sa alaihi salam wanga yadda su ibn al-uthaymin ya ambata akwai wata littafin ithaful qari bi ta'liqati ala sahih al-bukhari akwai ta'liqat din su duka shaykh al-uthaymin shaykh bin baz shaykh al-albani duka a ciki to akwai ta'liqin bin baz kan wata nuska cewa yana tsammanin inda na faɗa da yace yana tsammanin ba'd an-nusakh sune suka suka sanya shi ba mamaki irinsu ne kuma akwai matsaba'at waɗanda suke na 'yan shi'a ne ɗan shi'a yana da kyau wata rana a shirya dama irin wanda zama akan hatta an kaje su kasan wani bango yake kallo in yaga yana kalkari yake ka a shafin nan yayi na'am فلا شكنا سيتي فدخل علي رضي الله عنه للمسجد فلم يجده قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال وذكر باقي الحديث إنهم قدرت وكنت دا من بذا أكشيشي بذا أكشيشي دنبا أن فهمتكم تو حديث ينادى yana da ainihin wato dan rauni abu ma'ashar da'ifi ne abu ma'ashar da'ifi ne sai dai wasu malaman suna kokarin tunda ya zo ta hanyoyi da yawa da ma wasu hanyoyin ne نعم سي حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزي المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زيد بن الحبابي قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني هود بن عطاء الحنفي أنه قال عن أنس بن مالك أنه قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد ووصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه بي فبينا نحن كذلك إذ أقبل فقلنا يا رسول الله هو ذا فقال إني لا أرى على وجهه سفعة من الشيطان فجاء فسلم على القوم فردوا فردوا السلام فقال له النبي صلى الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك قال نعم نعم ثم ولى فدخل المسجد فقال رسول الله من يقتل, من يقتل الرجل فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فدخل المسجد فوجده يصلي فقال أبو بكر وجدته يصلي وقد نهيتنا عن ضرب المصلين فقال من يقتل الرجل فقال عمر رضي الله عنه أنا يا رسول الله فدخل المسجد فوجده ساجدا فقال أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عمر فقال وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين ثم قال من يقتل الرجل فقال علي كرم الله وجهه أنا فقال أنت قتل أنت تقتله إن وجدته فذهب علي فجاء فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عليه قال وجدته قد خرج فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم وما اختلف من أمة اثنان معنى إسناد أقول موسى بن عبيدة الربذي كان ضعيفين باب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم يعني هذا من مناقبه عليه رضي الله عنه cikin manaqib na sayyidina ali ya kashawa ya kashe khawarij ya yake su ya fatattaka su wannan ne cikin darajoji na sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda in shi ayyukum ma khawarij ya yake su da takobi قال حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله فقال علي أجل كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم منهم وأشار إلى حلقه وهم أبغض خلق الله إلى الله تعالى فيهم أسود إحدى يديه طبيا طبي طبي شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة ينندي تبسي أنغنشي ثم وجدوا في في خربة تكون kango haka fa atau bihi ala ali ibn abi talib hatta wada'uhu bayna yadayhi qala ubaydullah ibn abi rafi' ana hadartu dhalika min amrihi aka ganshi da sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata قال وحدثنا أبو بكر بن أبي, ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن, يعني ابن الحارث عن بكير يعني ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قالوا لا حكم إلا لله فقال علي كرم الله وجهه كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز تراقيهم وأشار إلى حلقي هم أبغض خلق الله قال هم أبغض خلق الله إلى الله تعالى منهم أسود إحدى يديه طبي شاء أو حلمة شاء قال فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت يعني قال هذا مرتين أو ثلاثة ثم وجدوه في خريبة أفأتوا به عليا حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم نعم ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مولاهم أتكم أئمهم لكي ثقة حافظ عابد ثقة حافظ عابد من أصحاب الإمام مالك رحمهم الله تعالى قال أخبرنا محمد بن قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين لوين قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيد عن عبيدة يعني السلماني الضابط في السلماني عبيدة بفتح العين عن عبيدة يعني السلماني قال شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر فلما قتلت الخوارج قال علي بن أبي طالب إن فيهم رجلا مخدج, مخدج اليد أو مودن اليد أنا هنيش ينقنتين قال فنظروا فلم يجدوا عليه فقال ذلك ثلاثا ثم قال انظروا وقلبوا وقلبوا القتلى فاستر انا جويا wanda aka kashe abu bincika an akwai wata fa'ida amma asali yana cikin mufla fa'idar da ke cikin wannan su tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda in an kashe shi a matsayin shi na qa'id din su akwai alamar an fara cin nasara wannan yasa aka ce a jujjuya hatta waɗanda aka kashe cikin khawarij dan aga wannan sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata akan shi wannan mutum mafhum fastakhraju rajulan adama launin shi adam ne ruwan kasa kasa haka musaddanan yadu yaduhu yaduhu al-yumna ka'annaha thadiyul mar'a kaman maman mace hannun dan guntu gane ko فلما رأوه استقبل القبلة ورفع إليه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم سيدنا علي يقود ما ألا يزوني سيد كشي يقوك وهرم قد أدبو مسلمين murna za ka yi in an kashe irin waɗannan idan an kashe wanda yake ya haɗa ɓanna a ban ƙasa dama filkatili man jatun min alkatil shi kasan nawa ya kashe ga addini da yake rusawa a kashe shi ya tafi gurin mai gidan shi in sha afa wa in sha aqab ruwan amma a ban kasa dai za a kallasar da bayan Allah daga sharrin shi kaga ya gode ma Allah wallazi akramahu bi qitalihim thumma aqbala alaina bi wajhihi fa qala laula an tabtiru la haddathtukum bima sabaqa ala lisan an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-karamati girman kai yake nufi dan ka ku girman kai liman qatala haula'il qauma dan ka ku danga alfari amma da na gaya muku irin falalar da annabi ya faɗa kan wanda ya yaki khawarij qala abidatu fa qultu ya amiral mu'minin ashay'un balaghaka 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam aw shay'un sami'tahu minhu qala bal shay'un sami'tuhu minhu wa rabbil ka'bah amirul mu'minin ali ko bai rantse ba za mu yadda قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري وانسان دي قبات أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية ابن ناجية البربري كينا ثم البغدادي عند ببما لمين يا رجوش رجوش مسند كبير مسند كبير الإمام الذهبي وكان إماما حجة بصيرا بهذا الشأن بصيرا بهذا الشأن أسميك يا إلى من حديث أنغانيكو يا رسول الله أكو طيب تابعي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي عمرو بن العلاء النحوي عن ابن سيرين عن أبيدة السلماني قد سنن يا زودي ليكو عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثل أو مسدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأ لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته ورب الكعبة سمعته إي ورب الكعبة سمعته إي ورب الكعبة للتوكيد والتأكيد وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد وكيع بن الجراح الرؤاسي عبيدة السلماني galibi ubaida ya fi yawa amma da kaga abida as-salmani ko abida an ali to abida ne bil fath قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب, عن جندب قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه, عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكري غير بعيد فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت برنسي مستترا به من الشمس da ya ga wato kamar zuciyar shi ta raya mai kan musulmai shine sai ya shakku anya na yaki mutanen nan sai sai ya kafe mashin shi ya ainihin yi shimfiɗa a ƙasa ya ainihin ɗauki silken shi ya sanya a ƙasan shi ya tada kai da shi kenan an fasa yakin yace ya daura burnus din shi riga sanyi mai hula ya daura ta a sama ta dan kare shi daga rana yace wa ana mu'tazilun min al-askari nahiyatan id tala'a amirul mu'minin ala baghlati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu fi nafsi mali wa lahu ana afirru minhu wa huwa yaji'u ilayya oi me yasa ali ina gudu yana yowa guri na ya boye ne ka sayyiduna ali ya ganshi kun gane su ba su da munafunci ne inda suka huta kenan fa qala li ya jundubu jundubul khair ko yace malaka fi hadha al makan tanahaita anil askari fa qultu ya amir al mu'minin asabani wa'akum fa shaqqa alayya al ghubar ce dan masassarati inda ai ila yafi jin dadi dan yi tauriya dan masassara ta same ni dan haka kura sai ta yi min yawa na dan labe falam astati al wuqufa qala fa qala ama balagha kamal al abd fi ghubar al askari min al ajr ma'aishi mai ilimi ba ka salle musu ba ka san ƙurai yaƙi ladar da ke cikinta ba hadisin nasa'i a nasalam ya ce wala ya jitami gubarun fi sabilillahi wa dukhalu jahannama fi min khari abdin qattu ko kama qala sallallahu alaihi wasallam mutum mai gutu-gutu a filin yaƙi ƙura ta cika hancin shi to wannan ƙurar ba za ta haɗu da hayaƙin jahannama ba shine ce baka san ladar da ke ciki ba ثم ثنى رحله فنزل فأخذ فأخذت برأس دابته يلك يميل زام وقعد فقعدت فأخذت البرنس بيدي فسترته من الشمس الله أكبر سيرف سيدنا علي شيها قرى فقال فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض فقال يا أمير المؤمن إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين خوارج إن سنة تقول قال فالتفت إلي فقال إن مصارعهم دون النهر sai an bi su tsallaken tekun an kifar da su قال وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف إذ جاء رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا سنسلك فما بقي منهم أحد قال ويحك إن مصارعهم دون النهر قال فجاء فارس آخر يركض فقال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا ثم جاء الناس فقالوا لقد رجعوا سنغنياك يا تاريخ حتى إنهم ليتساقطون في الماء يعني في الماء سوى خوارج زحاما على العبور سوى تنقوص su suna kowa na so ya tsallake qala thumma inna rajulan jaa fa qala ya amirul mu'minina innal qawma qad saffu قد صفوا الصفوف ورموا فينا سنو هرب وقد جرحوا فلانا فقال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال أي ينزني يا كما يدان قال فوثب فقعد على بغلته فقمت إلى, إلى سلاحي نجي جندب yanzu ya janye wancan gudu wadda zai falabistuhu thumma shaddadtuhu alayya thumma qa'adtu ala farasi wa akhadtu rumhi thumma kharajtu fa wallahi fala wallahi la wannan zaida ce ko fala wallahi ya abdullah ibn sharik ma sallaitu al-asra qala abu ja'far al-wayd aw qala adh-dhuhra hatta qataltu bi yadi 70 sai da na kashe mutum saba'in cikin su qala wa akhbarana abu abdullah ahmad ibn al-hasan ibn abd al-jabbar as-sufi qala hadathana muhammad ibn bakar qala hadathana isma'il ibn zakariya an yazid ibn abi ziyad qala sa'altu sa'id ibn jubair an ashab an-nahr fa qala hadathani masruq qala sa'alani sa'alatni aisha radiyallahu anha anhum fa sa'altu سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدي ونمي هنن كمر ما ممتي قال قلت نعم لم قلت لم أره ولكن قد شهد عندي من من قد رآه قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء ba kowa ake karban shahada shi ba mutanen kirki qala faji'tu wan nasu ashiya'un tani ararraba haka fa kallamtu min kulli 17 min kulli 17 mimman qad ra'ahu qala fa qultu kullu ha'ula'i 'adlu ridha fa qalat qatala Allahu fulanan fa innahu kataba ilayya annahu asabahu bi misr nan akwai wani masruq ko masruq ibn al-ajda masruq ibn al-ajda thiqatun faqihun alimun sannan kuma mukhdaram mukhdarami baram masruq yana yana jidana na Aisha duk sanda zai ambace ta sai ya ce haddathatni Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiqah bintu as-Siddiq al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawati قال قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلون خيار, خيار أمتي يقتل يقتلهم خيار أمتي نعم wanda suka kashe su kaga khiyar akwai yabo da eh da jinjina ga wanda ya kashe khawarij qalat wa ma kana baini wa bainahu illa ma kana bainal mar'ati wa ahma'iha ma ɗan uwan wato ainihin mijinta ko iyayen mijinta قال محمد بن الحسين رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب ورضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين ونفعنا بحبها وحب جميع الصحابة رضي الله عنه نعم برأ نفسه من الشيعة أحسنت برأ نفسه من الشيعة ونحن براء منه نحن معه في البراءة منه باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه باب أسارة كوك كشيسو كوس كشيك قال حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله أجر عند الله ليس ملادا أقول الله قال أخبرنا أبو سعيد وانتم موسى بن هارون أبو عمران البزاز كينا الخطيب يا والثقاشي يا رسول ريبيو دا تسعين دا أينهم واتوهدو ريبيو دا تسعين دا هدو أبو بكر السبغي يكتا ما رأينا في حفاظ الحديث أهيب منه تشكم ما لما ريس متعبنا متمي قرجني إرنشي قال أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي قال بالمسجد الحرام قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال سمعت الأزهر بن صالح يقول حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وخرجت خارجة وخرجت خارجة بالشام فقتلوا خارجانين نفوتة وقعت خوارج فنعم فألقوا في جب أو بئر كم ونسوه الرامي أكديفا سكوريجيا فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال باكو كنت سينسب فيك ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة إن توسين الأمة نشيء إذا ما إن الشيطان سنا يا وتكنت كلاب النار كلاب النار ثلاثا su khawarij yace karnukan yan wuta kar malamai suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira khawarij kilabun nar domin cikin dabbobi babu mara kunyar dabba kamar kare shi kare ba ruwan shi da mutuncin ka ko kimar ka ko darajar ka zai ma haushi hadari ma iya ma haushi ne da an yi walƙiya wani wawan karan sai ga ya fara haushi to haka khawarij suke ba wanda suka kyale lokacin da suwar suka zo kashe sayyidina Usman ya leko ya ce ruwa ya kai azumi fa ruwan da zan yi buɗe baki ku banni in samu in sha suka ce a yace kun tuna na taba shayar da Madina ga baki ɗayan da suka ce wallahi mun san Allahumma na'am amma dai sai mun yanka to hatsabibain jura'a'un ba su da kunya to da ka yace kilabun hasso uku sharru qatla tahta dhilli sama mafi sharrin wanda aka kashe karkashin inuwar sama su ne sharru qatla tahta dhilli sama khairu qatla tahta dhilli sama khairu qatla tahta dhilli sama yana nufin wanda su su khawari suka kashe su ne mafi alkhairun shahidai a karkashin sama mafi sharrin wanda aka kashe gawawwaki da musha ne su ne wanda khawari su ne khawari da aka kashe ya ƙara maimaitawa khairu qatla tahta dhilli sama man qataluhu wanda su suka kashe qala qultu ya aba umama inji abu ghalib ashay'un taquluhu bi ra'yika am shay'un sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan an ce ka kawo hujja kakka jahushi yasa ni in yi magana a ce in kawo hujja aka tambayi sahabi ma gane ko kakka wani damu in babu ne ka ce babu kawai molanka ne sai amma nasiha ka daina ya ce mushi au sami'ta au shay'un sami'ta min rasul sallallahu qala inni idan lajari talatan yace ni in faɗi abun nan da san ra'ayi ko da na zama mara mutunci mara kunya tsaurin ido na ya kai tsaurin ido in ce ma wani karan ɗan wuta ba tare da naji annabi ya faɗa ba in ce ma wani shine mafi sharrin wanda aka kashe ba tare da naji annabi ya faɗa ba in ce wani shine mafi alherin wanda aka kashe ba tare da naji annabi ya faɗa ba ai nayi jara'a da yawa nayi rashin kunya inni idan lajare inji abu umam talata bal sami'tu qala bal sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marra wala marratayn wala talatan hatta adda ashara سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعدون لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه على فوقه هسي أم من كبير وتزات إيا كوما و تأينهم وتوفوق فوق bakin icen da aka harba ko suka ce inda wato asar na harbin da aka yi mawa dabbar in zai dawo ta nan kuma dabbar ta rayu ma'ana to sai su dawo musulunci su zama musulman kirki da ka wasu malamai suke kafirtar da kawarar ijmala mujmalan sai su ce kafirai ne amma ba a fidda guda a cewa na kafiri don sai dai wanda in hujja ta tsayo akan shi ya rike wasu na da aƙidu na kafirci ko in ka zurfafa bincike akan su da zurfafa bincike a kansu musamman waɗanda suke da ra'ayin kafircin sahabbai cikin khawarij wanda yake ganin su sai na ali da wanda suka yi jamal da sufin duka kafirai ne to wannan shine kafir dan duk kalmar da ka je fi sahabi da shi sai ka dawo maka ta dawo imam malik yayi hujja da faɗin Allah ta'ala karshen suratul fatih cewa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam karshe dai yace li yaghiza bihim al-kuffar Allah ya ba su tamkini a ban ƙasa don kafirai su dinga jin haushinsu sai ce duk wanda ya faman ghada sahabata fa huwa kafirun bi hadhihi al-aya kuma ibn kathir al-qurtubi da sauransu da yawa sun kawo wannan asar daga sayyidina imam malik kuma sun istihsan sun tabbatar da maganar hakan kuma haka din ne babu ko kokonto dan ƙaryata Allah da manzon shi ne Allah da manzansa su cika alkur'ani da hadisi da bayani akan falallar su kai ka zo ka ce kafirai والعياذ بالله duba liman qataluhu aw qatalahum inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madalla da wanda suka kashe ko wanda ya kashe su yazo a wani hadisin duba sunan itaciya ne cikin aljanna an ce za a baka iciya aljanna kenan za a baka ne aljanna qala wa haddathani abu bakr ibn abi dawud qala haddathani haddathana ammi qala haddathana ismat ibn al-mutawakkil qala haddathani mubarak ibn fadala an abi ghalib qala kuntu bi sham wa biha suday ibn azlan abu umama sahib rasulillah sallama wa kana li sadiqan قال قال فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس فقال فقلت قال فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول قال فتبعته حتى وقف عليهم فبكى ثم قال سبحان الله ما صنع إبليس بهؤلاء بأهل هذه الأمة ثم قال ثم قال كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار ثلاثا ثم قال شر, شر قتلى قتلوا حت- تحت ظل السماء وخير قتلى الذين قتلوا قتلوهم قال ثم تلا هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله wannan amman abakar bin abi dawud shine muhammad ibn al-ash'ath as-sijistani dan uwan abu dawud sunan shi wato ainihin muhammad ya rawaito daga amman shi ko shi muhammad ibn al-ash'ath as-sijistani lam yuwathiquhu illa ibn hibban ibn hibban ne kadai ya wasafa shi tawthiq na ibn hibban shi kuma ba ba karba sau da tasahulancin shi an gane ko kana wasafa majahil قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني بكر بن, بن خلف يعقوب بن سفيان مثلا الفصل هذا أنا ربوت ربوت يا ربوت على قدر بسورانسو ثقانيكم حافظ قريب إلى سبعين دبوك نعم قال أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني بكر بن خلف قال حدثنا قضم بن عبد الله الحداني قال حدثني أبي قال حدثني أبو غالب قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال كلاب, كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء وبكى فنظر إلي فقال يا أبا غالب إنك ببلد هؤلاء إنك ببلد هؤلاء به كثير كثير غرنك أقيس لي وقال قلت نعم قال أعاذك الله تعالى منهم نسأل الله كارثة لدى شر لأن ديوا زلة استفادة Allah kare ka daga daga sharrin waɗannan mutane kuma qala taqra'ul qur'ana qultu na'am qala ma'ana sai karanta wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat ila qawlihi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi qala qultu ya aba umamata inni ra'aytu تغر إني رأيت تغرغرت تغرغرت لهم عيناك إذا نون سنكع لتكليسوا قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام ina tausaya ma halin da suke ciki ga dazu muka ce ba tausayin su yaje ba dinan ya tabbatar yana tausaya ma halin da suke ciki saboda sun kasance min ahlil islam suna cikin musulmi fa qala lahu rajulun ya aba umama amin ra'ayika taquluhu am shay'un sami'tahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni idhan lajari sami'tuhu min rasul sallallahu ghayra marra wala marratayn wala thalathin wala arba'in wala khamsin wala sittin wala sab'in ya tsaya can ya ci zuwa ashirin ila sab'in قال حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب أن مسلم يرويت حديث حديثي تهاني شسمد حديثي دبو قال حدثنا إساق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار كلاب النار من إسناد حسن حامد بن شعيب البلخي أنا مي الكنية أبو العباس بقبات بقى بايكو abu al-abbas al-khatib ya ya wasaka shi kamar yanda yake cikin tarikh baghdad qala muhammad ibn al-husayn rahimahullah قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء منجبو mutum ya yi haƙuri a kan zalincin shugabanni da mugunta na wato ainihin gwamnoni ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله تعالى كشف الظلم عنهم كشف الظلم عنهم يروك ألا يافي مسلم ألا يا شرية تلبس فضيل بن عياض يكي لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام sai anna bi salahihi tasluhu ar-ra'iyya sai da ina da wata addu'a wadda guda ɗaya ce ita kadai nake da garantin in nayi za a karba yace ba kai na zan mawa ba shugaba zan roki Allah ta'ala ya shirya da shi ya mai kaza da kaza in ya gyaru sauran al'umma za su gyaru ke sauran al'umma za su za su gyaru wani daga cikin magabata kaji yanzu fa na mance su yake cewa yana roƙon Allah a rage daga inda zai yiwu a rage daga shekarun shi a ƙara maharunu rashi to ɗalibai su ba za su ji daɗi ba dama suka yi ta ganin haba malam ya zai haka mu da muke karatu to sai bayan mutuwar harunun rashid amin shi daman bai jima ba da ma'amun ya karɓi khilafa mas'ala ta khalqul qur'an ta bujuro nan suka ce wallahi yanzu muka gane abinda malam yake nufi dan duk shugaban da yake ayyada ahlus sunna yake kuma wato musguna wa dan bid'a wannan in Allah ya yarda al'umma za ta gyaru sau da ɗan bidiya inda za a kyale shi ɓanna zai to amma inda akwai durra durra umariya to za ta saita shi ba wani kadari da aka zo da shi gaban sayyiduna umar da ya ji labari cewa a zo da tun daga sham a haudo shi saman jaki babu sirri a kawo shi madina da aka kawo shi ba a sauke shi ko ina ba sai cikin masallaci sayyiduna umar na zaune da sahabbai ce a fidda mai rawani fidda rawani ya ce a kawo mai iz na dabino irin tushen nan tuji guda na dabino ya aji yana ɗauka ɗaya bayan ɗaya yana samun kan nan nashi dama kuma ƙwalkwabo gare yana tafka yana jini na zuba ce mushi ya amiral mu'minin in kunta turidu qatli faqtul in kana son kashe ni ne kashe ni aw in kunta turidu ghayra zalika faqad nafida alladhi fi ra'si ce duk shubuhuni na yanzu sun kare na fahimta kaga sai ya gyaru yakin su da wani ba da wa'azi da nasiha da raddi duk ba zai gyara ba amma idan akwai durra umariya a hannun shugaba to da izinin Allah zai ya to sai mu ta addu'a shugabannin su zama mutanen kirki dan amfanin mu da amfanin al'umma amma in kai addu'a sun lalace kai ne zaka fara shan wahala Allah ka shiryatar da mu ka shiryar da shugabannin akwai dan bid'an da sai da kashi sai da kashi na'am na wani shi wanda ya ce yana roƙon Allah ya rage daga shekaru ina ban san ko a fudail ibn iyad fudail ibn iyad na'am ina ne walam yakhruj alaihim bi sayfi wa sa'ala Allah ta'ala kashfa adh-dhulmi anhu وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين فإن أمروا بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم يجيني مهنزلي برنس وإن أمروا بمعصية لم يطعه وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله maganganu ne masu muhimmanci na wato idan shugaba ya umarni da abin da yake saban Allah ne ba za ka mai biyayya cikin saban Allah ba amma kuma ba za ka mai bore ba ka ce a fitin da yana umarni da saban Allah a fito a tsige shi ba za ka mai haka ba shine bayanin da yawa in amaru bi ma'asiya lam yuti'hum wa in daratil fitanu bainahum in fitintunu suka ci gaba da gudana tsakanin shugabanni kai ba za ka nemi mawqif ka ce ina janibin wani ko ina janibin wani a lazima baita da lazumci gidan al-qahtani yace kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnatin wa tawaffa kullu munafiqin fattani in fitina ta yi fitina annabi sallama ya ce lokaci zai zo cikin wani yanayi da za a shiga na fitina ce alqa'idu fiha khairun min alqa'im walqa'im fiha khairun min almashi walmashi fiha khairun min as-sa'i wannan hadisin ma da wani sahabi ya faɗa kawar din kashe shi sai da ya faɗi wannan hadisi to za mu shiga babu mu dan ƙara turawa babi na ta malam yace babun باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة إن دي سنة إن صلى to ba za a yi musu khuruji ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa kawai abin da yace zai sa ayi khuruj ayi khuruji wa shugaba abu ɗaya illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan da za ku iya kare kanku a gurin Allah sun malamai suka ce khurujin da ba zai haifar da munkarin da ya fi wancan ba zai ku ɗauko wasu addinan ku da wani lauje ku ce za ku je khuruji shugaba na da bindigogin shi da ga ak-47 da an wuce samu ak ma yanzu ko wasu bindigogi ne masu laushi wai ko karan wani lokaci fitar harbin baka ne idan ka gana ta faduwa a ga wani ya ka koma gana ta roƙon Allah ya kawo mana fatin طيب 66 قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن حساب بن حساب لكن حساب شيء من حساب شيء في شهر نعم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال وأتاه رهق فأمرهم أن, يلز أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من, من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه والله, والله ما, جاء ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بما صبروا mahakurci mawadaci mahakurci mawadaci hakan aiwa al-bakhdari abu zakariya yahya bin muhammad al-hinna'i al-baghdadi kuma al-basri tiqani ras 299 ya ambaci yazid ibn al-muhallab ko wanda suna cikin jaruman da aka sani a tarihi da shi da baban shi al-muhallab ibn abi sufra الإمام الشافعي كتوا ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيد ولولا ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم وعبيد يزيد بن المحلب أنسى ممثلولي ألوكة شبايا حجاج أنسى ممثلولي عراق kufa da basra nahrawan da sauransu to khuruji yayi yawa da sauransu to shine yake bada labarin abinda ainihin wato shi sahibu ta'am abinda al-hasan al-basri al-hasan kenan ya ainihin wato gaya ma wa mutane ce sami'tu al-hasana ayyam yazid ibn al-muhallab to a lokacin rayuwar hajjaj ne dan hasan al-hasan ya rasu hajjaj afwan al-hajjaj ya rasu al-hasan yana rayu dan da aka gaya mai ma mutuwar hajjaj sai da ya sujudi shukuri ana cikin karatu aka ce to kai wa hajjaj ya rasu ya ce alhamdulillah Umar ibn Abdul Aziz shi ma ya sujudi shukuri tunda ba ma wanda hajjaj ya takura ma kamar al-Hasan al-Basri yace shi yana son karatun al-Hasan haka kawai sai ya tawo da rundunar shi yace ya zo majalisi karatu kuma shi al-Hasan al-Basri yana tsoron wani ya tari a gurin a ce da shi da Amir a ce da sauransu to daga tun lokacin rayuwar al-Hasan al-Basri Yazid ibn Muawiya ya rike wasu yankuna na Khurasan da sauransu bayan rasuwar baban shi Yazid ibn al-Muhallab akan ibn Muawiya ko ibn Muawiya to a wannan lokacin قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال عن هشام قال أخبرنا الحسن عن قال عن ضبة بن محسن عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا أو ما صلوا إن دي ذاسي سلا ما صلوا زينا إن دي ذاسي سلا so karku karku dau makami a kansu wanda zai ci ai suna abinda suke ba tsarin musulunci bane ba kaza bane fasta alayhim bi musayfir mina ruwanka kanka ka sani allamini hasanul banna amana amalahu Allah bi adli yana wata magana wadda kalimatu haq yuridu yuridu biha al-batil yake cewa aqimu dawlatal islam fi buyutikum tukam lakum fi ardikum magana ce mai kyau kai a gidanka ka tsaye da gwamnatin musulunci a gidanka kai ne shugaban kasa kai ne gwamna kai ne to ka tsaye da gwamnatin musulunci a gidanka ni ma in tsaida kai ma ka tsaida watan wata rana a ƙasa za a tsaida amma ina laifin ina amfanin a fito a kona a fasa a yi kaza karshe a zo a halaka kuma halakan nan duniya da lahira za ba wan za ba wan ba wan karatun dan kama so saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkiru za a yi wasu shugabanni ga abin da ya dace sai ku ga an ki idan ka ga mummunan abu kai inkari kun ga anan gurin da dama masu bin son zuciya suna hujja da wannan hadisi cewa gashi annabi ya ce faman ankara faqad bari'a wanda ya inkari ya kubuta to ya ake inkarin ai shi annabin da yace kai shi zai koya maka ko addini yace kai sallah kuma shi ya koya ma sallah shi yace kai azumi shi ya koya ma azumi to inkarin nan ibada ne yanda ko tunda Allah ta'ala ya aiko manzon shi da shi shi zai aiko shi da shi ya bayyana maka yanda za sai ce in kaga munkari daga shugaba kana so kai inkari yace falyakhlu bi kaje ka kebance kai da shi ka mai nasiha in ya dauka shi kenan in bai dauka ba faqad adda alladhi alai kai ka sauke nauyin ka baka tilasta mishi ba za a wani lokacin ɗanka ma baka iya tilasta mai ba balle shugaba kawai rudin shedan ne kawai ka ji in ka samu dama kai da shi ka yi in baka samu dama ba ai shi addinin musulunci faɗi gare shi inkarin nan ai kala uku ne akwai na hannu akwai na harshe akwai na zuciya akwai abin da kana ji kana gani sai dai ka kishi a zuciyarka sai dai ka kishi a zuciya makoci Allah zai jarabce ka da shi wanda fitinan ne bayan da za ka yi da shi ballantana kuma shugaba sai dai ka ki abin kawai a zuciyarka to shine ce wa man kariha faqad salima عند إكامة يا كبوتا قال وحدثنا أيضا أحمد بن يحيى الحلواني نعم بيتا إمام أحمد كو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباء الشيباني المروزي ثقة حافظ فقيه حجة بمعنى الكلمة رحمه الله يوشى الإمام أحمد يا رسول ده أربعين ده لا لا ريبيو ده أربعين ده ده هو الرأس الطبقة العاشرة عند ابن حجر شيء رأس الطبقة العاشرة يحيى بن سعيد النم القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري شينا تكما لمن سمالك سشعبة akwai yahya ibn sa'id al-qattan yana cikin malaman su ahmad su ishaq an gane ku dukkan su a imman yahya ibn sa'id al-qattan ibn farrukh al-qattan da ya kasance thiqatun thabtun imamun qudwa kudwa ne an gane ku to shine ya ruwaito hisham anan ibn urwa hisham ibn urwa ibn zubayr inda shi ma thiqa sabtun thiqatun faqihun rubbama dallasa yakan dan yi tadlis na'am al-hasan anan wato ani al-basri ضبط ابن محسن العنزي والعنزي صدوق من الثالثة قال وحدثنا أيضا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هدبة بن خالد كنت ناشكو كنت هدبة وكم منتي أنا تنادشيكو ناتكين الثقات الأثبات قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن عرف فمن عرف برئ ومن كره سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا قال لا ما صلوا إندي ذا سيسلم وبذا أياكي سبا لقد نقاتلهم القتال كلا كلا وبهكذا da kowane irin nau'i na qital ba za ka yaƙe shugaba ba shi shugaba ba a yaƙe shi shugaba junna ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu junnatun yujtannu bi garkuwa ce da ake samun kariya da shi sai babu shi za ka san amfanin shi kar Allah ya nuna mana ranar da za a ce ba shugaba wa ma kawo libya minkum bi ba'id wallahi la'uri Allah ka tsare mu tayyib إتي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة ko ba ba habashi ba kekken daga su ga Qurayshawan a dauko ba habashi dan Ethiopia wanda bakin shi har shainin yake har daukan ido yake yace kanshi butu-butu dukun-dukun kamar an jera busasshen inabi akai to kuma biyayya ai wannan hadisin ma yace abdun habashi ko bawa ne dan habashi kaga bawa bai mallaki kanshi ba fa asali in ya zama shugaban ku ya mallake ku dole kuma biyayya in yayi biyayya har mai gidan shi dole yayi biyayya kamar yadda ko ɗa ya zama shugaba in yi umarni habbaban shi dole ya yi biyayya ba ka cewa ɗana ne sai dai an dawo gida kuma shi ya yi biyayya in an zo gurin hukunci da umarni na ƙasa uban ya yi biyayya haka al'amuran ke tafiya kamar ya zama matarka ita ce mujir a makarantar ku ne eh mana sai ta umarce ka ka yi biyayya ta ɓata mata rai ta ce to yau rauda za ka tare ya za ka an koma gida kuma can sai kasance قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم su kan mimawa shugabanni jayayya cikin lamarinsu Allah ne ya ba su an la nunazi al'amra ahlahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya ba su wala ya minani ayat take wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli in an baka ka goda Allah in ba a baka ba roki Allah dan shine mai baiwa kowa haka mawaki yace قال حدثنا الفيابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفية قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أقا فسر وأن عبادة نيوانسا أن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط قال فذكر مثله قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وآثرة عليكم ko da za a yi muku san kai wala tunazi'ul amra ahla wa in kana lakum kaga ce ya fa cancanta yanzu a ce za mu sai shinkafa jika 18 kana da karfin da zaka hana ne ballantana kai hakuri ka roki Allah su alqulubu baina isba'aini min asabi'ir rahman zukata na tsakanin yatsu biyu na ubangiji yuqallibuha kayfa yasha duk taurin zuciya da waye na shugaba duk mu haɗu mu ta addu'a cikin sujudi mu ta addu'a Allah ya shirye shi sai kaga Allah ya shirye tar da shi su Khalid waye tsammanin za su musulunta su Umar ibn Wahab ana ce mai shaytanun fi fil jahiliya hawariyun fil islam a jahiliya ta kadari shine shaytan ne sannan a musulunci kuma ya zama dan a mutum musulunci jajirtaccen mabiyi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne Allah shi ke gudanar da al'amuransa bayan Allah قال وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا كنت تنبيكم suka ce sai kun biya fatanti sai kun yi kaza sai kun yi kaza amma mu ba a yi mana kwalta ba ba a sauƙaƙa mana ruwan lantarki wutar lantarki ba ko ruwan famfo ko kaza fama ta amuruna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kake umarta mu yanzu ba kamar annabi ne muke tambaya idan ma an baya raye sunnonin shi ake komawa shine wanta naza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الرد إلى أقواله وأفعاله فعرض عنه ثم سأله الثانية أو الثالثة kaga yana ta kau da kai ya tambaye shi ya kau da kai na biyu na uku fajadabahu fajadabahu muku na? kalbi ne ina wancan minister ya fita kuma jazaba ne kun hadisi yana musu lokaci ya zo ya ce na'am fajazaba huku fajabada fajabada zai dauki mana jazaba jabada yana dauka aiwa to labas shikenan mun huta fajabadahu al-ash'ath ibn qais al-kindi wa qala isma'u wa ati'u fa inna ma 'alayhim ma humilu wa 'alaykum ma humiltum eh shikenan nauyin abinda suka yi yana kansu kai ma nauyin zanubin kana kanka zanubin kana kanka in ka ki musu biyayya mu fara dai sai a tafi break نعم قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك أن تخلف بعدي بما ماكي كيس أو الريبايانا فأطع, فأطع الإمام أجينا daga cikin sunna yimawa al'umma wasiya da nasiha da tambihi akan yima shugabanni biyayya فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني in shugaba ya buge ka kai haku in ya hana ka kai haku in ya umarce ka da wani abu wanda a duniyance za ka kaskanta sai yau kai za ka yi sharar kwalta zo wucewa kasan ko ɗalibai aka ce mu share faƙul sam'an wa ta'a dami duna dini jini na ko yana ƙasan addini da jini na da mutunci na yana ƙasan addini in ka saba mashi ka saba mawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka saba manzo Allah ka saba ma Allah yana addinin ka ya samu matsala to ko da zai ce zane ka za a yi a bainar jama'a a filin kokowa kai hakuri ka je a zuban ma da jinin yafi akan kai asara addinin ka an fahimci wannan tayyib ina ga mu bashi saboda akwai limamai ko mun so da mu kai kan babu amma mu bashi haka insha Allah karfe biyu daidai bi idinillahi ta'ala sai mu gasa